الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل أكثر جريب أكثر جسده wanda yake da miki ciwo na mafi yawan jikin shi au a ba'i wudu'ihi ko kuma yake da miki a gaɓoɓuwan alwala idan muka ce miki ciwon da ba zai yi a zuba ruwa a wanke ba to yanzu wannan mutumin farduhu farillan shi a tayammun shi ne ya yi taimama mafi yawan jikin da ciwo janaba ya kama shi in aka ce ya yi wankan janaba inda zai wanke shi ne kaɗan ko kuma alwala ne mafi yawan gaɓoɓuwan alwalan yana da miki ya zama idan aka ce wanke inda zai wanke shi ne kaɗan to yanzu abin da zai yi farduhu a tayammu yanzu farillan wannan mutumin shi ne ya taimama kawai ba buƙatan ya wanke guri mai lafiya la yujzihi ghaslu sahihi wal masuhu ba zai isar mishi ba in yi wanke guri mai lafiyan ya yi shafa a guri mara lafiyan ba zai isar masa ba dole ya bari gaba daya ya yi taimama kaga jarihu aksari jasadi kenan au a bai wudu'i ba yace bi khilafil jurhil yasir amma da sabanin sassaukan rauni raunin mai sauki ne ba raunin da ya tsone ido bane kamar yanzu dan daujewa ne haka ko kuma dan kurjewa a wani waje kamar yanzu yanzu jiya din nan kaga yanzu nan ba daushewa ba ne yanzu ai kaga ɗan gudun kaɗan ne in ka zo alwala kawai za ka ɗan taɓa ruwa ne ka ɗan shafa a gudun kaga ba shi gewa ba to yanzu a nan fa inda yamsahu zai shafa anan jaba'iri a bisa jabira ma'anan jabira maganin da aka ɗaura kamar yanzu ba gashi na an sa aidin ba sai ka ɗan taɓa ruwa ka shafa kan aidin ɗin sai ka wanke sauran gudun wal asa'ibi ko kuma bandeji wanda aka saka akan ciwon sai ka taba ruwa ka shafa kan bandejin shi kenan da bandejin da jabira din almudqarri ilayhima wanda aka bukatu zuwa gare su banda wanda mutum da gangan ya daura wanda dole ne sai ka daura saboda ciwon yana bukata to yanzu ka zo alwala sai ka taba ruwa ka yi shafa akan su wa in shadda huma mujisan kuma koda ya daura jabira din ko ainihin bandejin mujisan lokacin ba shi da alwala fa kaga wannan mubalagan ya kawai saboda karka kiyasta shi da hufi kaga hufin mutum ya sa ba alwala ba zai shafa a kai ba amma yanzu wannan tun da laruran ciwo ne ya sa ka sa ko lokacin da ka sa ba alwala an ka zo za ka yi shafa a kan shi aw tajawazatil majruha ko kuma ya ketare gurin da ainihin yake da raunin yanzu misali gurin launin guri ne haka da aka zo sabon dejin sai aka daure gaban gaba daya kaga akwai inda babu raunin an rufe to duka in ka zo shafa ruwa za a yi ba za a ciwo inda ba raunin dole sai ka ratsa da ruwa wurin ba fa inna zahuma idan mutum ya tuɓe wannan jabira ko wannan bandejin littadawi domin ya sa magani bayan yayi alwala sai aka ce lokacin wankewa sa magani yayi sai ya ji aka buɗe aka wanke aka sa magani to yanzu yana miyarwa badar ila masihima ya gaggauta shafan su ba da shaddihi ma bayan ya daura su an buɗe bandejin kana da alwala eh to yanzu ana gama dressing din in an mai da bandeji an daura sai a ce maza tafa ruwa ka sake shafawa a gurin kana shafawa alwalanka ya dawo aha wali gina'ihi idan kuma an bude shi ne saboda wadatuwan gurin ga wannan bandeji ko wannan jabira kana zuwa likita ya tattaba ya shayi raunin ka ya warke kawai ya babballe wannan bandejin ya zubar to yanzu yana zubarwa kaga guri yayi lafiya ko ga salan mawdi'a kuma ya wanke wannan gurin nasu inda da ka shafa ruwa yanzu kana da alwala sai aka bude gurin gurin ya warke to yanzu maza ka debo ruwa sai ka wanke dama shafan saboda ciwo ne yanzu ciwo ya warke sai ka wanke gurin wayan sakatar fistalati idan kuma mutum ya yi shafa akan ainihin bandeji ko ya yi shafa akan maganin da ya daura akan ciwo kawai yana cikin sallah sai wannan abin ya faɗi shi kenan kaɗa a yanke sallah sallah ya ɓaci tun da yanzu yana sallah da alwalan da bai cika ba wa fa'ala ma lazimahu idan yanke sallan sai aikata abin da ya lazimce shi gurin bai warke ba ya sake mayarwa ya shafa in gurin ya warke sai ya je wanke gurin ya zo ya yi sallan shi wabta da sai fara sabon sallah ba gini zai yi kamar mutumin da ya haɓo ba wa fi hukumin jabirati isabatun fisadi ya kafu infijarahu isabatu bandejin nan na alfisadi kyaskyastu subhanallah
jini fi hukumin jabira yana cikin hukuncin ainihin shi wannan magani da aka daura din ma'ana shi ma zai shafa ruwa ne a kai kyaskyastu shi ne muke cewa ainihin balli-balli kamar guri da jini macaccen jini ya taru ba ana yanyanka gurin jinin ya fita ba to yanzu an yanyanka jinin da ba a so din ya riga ya fita sai aka ɗauko bandeji ko wani abu aka matse gurin saboda kar ainihin jinin ya tsatsaho to yanzu shi ma yana cikin hukuncin jabira in ya zo shafa ruwa zai yi tunda mun in mun ce ya cire wanke yana wankewa kabobin jinin za su sake fitar da jini dalilin wannan sai a ce shafa ruwa shine fi hukumin jabira wa su sudigi da takaddar kaikainiya kaikainiya shine nan wannan ainihin kashin akwai ciwo da yake mutuwa irin wannan gurin akwai takarda mai tsotse ruwa wanda ake manna shi a gurin wanda zai hana gurin daga zugi kuma zai tsotse dukkan iwa ko ruwa da yake fita a gurin to irin wannan filastan an manna mar to shi ma idan ya zo alwala zai taɓa ruwa ne shafa akan wannan takardar kaikainiya wa kiswatun zufuri hakanan da rigan farce wanda aka sa shi da wa da wa an yi sa muku ko yawwa dan an ya ce wadawa un wannan babu hudun wa kiswatun zufuri da wa an augi shawatan bin nasbi ba da wa an augi shawatan rigan da aka sa wa farce da wa an saboda magani yanzu misali mutum ne yana ciwon gulando irin ciwon ya ke cewa karkare din nan kaga akwai magani da za a samar ya rufe kan ciwon to yanzu shi ma idan ya zo alwala zai taɓa ruwa ya shafa kan wannan abin da aka rufe farcen da shi auki shawatan ko kuma an rufe ne saboda kar wani ainihin kwaro ko kudaje ko wani abu su bi to shi ma wannan idan ya zo zai shafa ruwa ne a kai amma idan haka kawai dan ado ya sa wannan dole ya tuɓe wanki وما تعذر ملاقاته بغسل duk abin da hada shi da wankewa ya wuya to aka ce kwata-kwata gurin kar a sa ruwa a wanki au matsayin ko shafa shafa gurin ma likita ya ce susa ne gurin ba zai warke ban kana shafawa au taimumin ko taimama aka ce to ya yi taimama mana ba dan shi zai iya shafa gurin aka ce kwata-kwata taba gurin ne ma aka hana to yanzu wannan gurin sakada farduhu bari da wannan gurin ya faɗi wurin da aka ce karka taba kwata-kwata to yanzu sai ka shafa sauran guraren in taimama ne ka wanke sauran guraren alwala ne ka yi sallah wannan gurin ka bar shi babu shafa babu wankewa ka yi sallah sallar ka ta yi in kai haka ya fi? eh to mu ƙara sashi ma dai ba duwan da yake da aiki fasulun maskul kufi shafan kufi ja'izun ya halatta safaran au hadaran ko mutum yana kan tahiya ko mutum yana zaune a gari amma fa bi sharɗi imkani mutaba'atil mashifi da sharaɗin yiwuwan bibiyan tafiya cikin hufin hufin da ya halatta mutum ya yi shafa a ciki sai hufin da zai yi ya bibiyar da tafiya a ciki ma'ana hufin da ya rike kafan shi wanda zai iya daga kafan ba tare da ya zame ba amma idan mutum ya yi alwala sai ya sa hufi kato yadda da zai daga kafan hufin zai zame ya sa ko ni igiya ya daure ko na abu wannan ba zai shafa a kai ba sai hufin da zai iya tattaki da shi kamar yanzu misali in ka sa safa ya kama kafanka ai za ka iya tattaki da shi to kaddara in safan da hufi ne za ka iya shafa in ka saka shi da alwala wasatiri mahallin fardi sannan sharaɗi na biyu sai idan ya sitirce bagiran farilla ɗin iya inda ake wankewa na farillan sai hufin ya rufe gurin ya rufe idan kafa gaba ɗaya ke olufti ba da kamali tahara sannan sai idan ya saka shi bayan ya yi cikakken tsarki sai da ya yi alwala cikakke sannan ya saka in ya yi da gurguwan alwala ko wanke kafa ɗaya ya saka sannan ya wanke ɗayan ba zai shafa a kai ba kuma shi tsarkin bilma'i da ruwa sai yin alwalaye da ruwa banda wanda yake mama ya sa hufi ba zai shafa a kai ba min gairi taqyidin bi muddatin kuma ba tare da an kayyade shi da wani lokaci ba alal mashhuri a bisa mashhurin magana in dai ka sa hufi da alwala ko zuwa yaushe ne zaka yi ta shafa a kai lakin sai dai yustahabu kullu jumu'atin an so duk juma'a mutum ya rika tube hufin yana wanke kaban na zuwa an so tube shi lil domin wankan juma'a amma in jaraba ta kama shi kuma kaga wajibi ne to wa idkalu ihdar rijlaihi shigar da ɗayan kafafuwan shi kabla gasril ukra kafin ya wanke ɗayan yamna'uhu yana shafa kan hufi hatta yanzu aha har sai ya tube wannan wanda ya saka ɗin wayar basaha ya saka shi ba da gasril ukra bayan ya wanke ɗayan kafa yanzu misali mun ce sai da cikakken alwala mutum yana alwala da ya wanke wannan kafan sai ya dauko hufi ya sa kaga wannan ya sa shi alwala bai cika ba sai wanke wannan ma sai ya sa sai mu ce wannan saka shi yayi amma wancan sai ka tuɓe shi sannan ka sake saka shi bayan kai cikakken alwala din wal harqu wal kharqu yasiru tsagewa sassauka sassauka la yamna'uhu baya hana shafa akan hufi hufin ya dan yage amma dan yagewan kadan wannan ba zai hana shafa ba zaka iya shafa akai bi khilafil kasiri sabanin tsagewa mai yawa ya yage yagewa mai girma wannan ba zai yi kai shafa akai ba wahiya ma ya zaru minha aksarul qadami tsagewa mai yawa din shine wanda mafi yawan kafan mutum zai iya bayyana minha daga wannan yagewan idan mafi yawan kafan mutum ba zai bayyana ba wannan kadan ne zai iya shafa akai wala ya juzu ala gairil kufi baya halatta mutum ya yi shafa a bisa ainihin abin da ba kufi ba ka ga wannan mazhabin malikiya kenan su a malikiya kufi dole sai kayi na fata idan kai wani abu ba kufi ba kaman kai safa na tsimma haka ko kuma kai irin takalmi din nan wanda gashi ba kufi ba ba zai kai shafa kai ba dole sai kufi na fata wa bi masil jawrabi a cikin shafan jawrabi al-mujallad wanda aka rufe shi da fata kamar tsumma din ne kamar safa ne amma an rufe shi da fata gaba daya cikin tsumma ne wajen shi gaba daya fata ne to ya zai ai shafa ko ba zai ba kaulani an yi magana wal kufil ala haka nan da kufi na sama idan mutum ya sa hufi sai ɗauko wani hufi ya sake sawa a sama in ya zo shafa dole ya cire shafa na cikin ko kuma zai iya shafan na saman shi ma dai kaulani an yi magana wasu suka ce za ka yi shafa akan na sama wasu suka ce dole sai ka tuke ka yi shafa akan na cikin fa'in na zahu ba da masihi idan mutum ya tuɓe hufin bayan ya yi shafa ba dare ila masihil asfali to ya yi gaggawa zuwa ga shafan na ƙasa yanzu misali mutum ne ya yi shafa akan hufin sama sai ya tuɓe hufin sama yana tuɓewa sai ya taɓa ruwa sai ya shafa akan hufi na ciki fa'in na zahu idan shi ma ya tuɓe shi bayan ya yi alwala ba dare ila gasilir jilaihi ya gaggauta wanke kafafuwan shi wato mutum ne alwala yana da hufi ya yi shafa bayan ya yi shafa a kan hufin ana nan alwalan bai karye ba sai ya tuɓe hufin yanzu yana tuɓe hufin alwalan shi bai rushe ba amma dole ya nemi ruwa maza maza ya wanke kafafuwan shi in ya wanke kafafuwa shi ke fa in akraja ihdahuma idan ya fitar da ɗaya daga cikin hufi biyun bayan ya yi alwala ya sa hufi ana nan ana nan ya alwalan ta karye ya yi alwala ya yi shafa akan hufin yanzu ba ya alwala ba sai ya tuɓe ɗaya daga cikin hufi biyun aw aksara qadamihi ko qadamiha ko ya tube mafi yawan kafan ɗaya daga cikin hufin nashi ila saqil hufi zuwa ga bakin hufin yace bari ya gani kafan yayi kyau sai ya zare ya zare ya fitar da mafi yawan kafa to na za a huma yanzu yana tubewa ya tube su gaba daya wa gasala sai ya wanke kafafuwan shi wannan shine hukunce hukunce na hufi kenan wal abdalu abin da yafi in mutum ya zo shafa masu a alal kadami wa asfali ya shafi kafan sama da ƙasa gaba ɗaya kamar yadda sai zali yake cewa da addini da ra'ayi ne ai kaga ƙasan hufi shi yafi cancanta a shafa sai ya ce amma na ga manzo Allah yana shafan saman hufi bai shafi ƙasan ba shine ya ce abin da ya fi shine mutum ya shafi gaba ɗaya sama da ƙasa fainif ta sara ala'a alahu idan mutum ya takaitu ya shafi saman bai shafi ƙasan ba a jizagu alwalan shi yayi bi khilafi aksihi amma da sabanin sun fi hakan yin shafi kasan bai shafi saman ba bi ba